الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار بايا هكا إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ماسو قال جدا دقوديا قال الله سبحانه وتعالى wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha ɗaya ga watan Ramadan. Hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ishirin da shida in ja inganta. wanda insha Allah ta'ala wannan shi ne darasin na goma sha ɗaya a wannan shekara a inda muke ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe ya zaɓa da ya saukar da wannan littafi mai tsada a cikin ya roƙa Allah subhanahu wa ta'ala bi alkhairin da yake samukarwa a cikin wannan wata Allah ya haɗa mu da shi. Ya Allah ka sa mu daga cikin taɓaɓɓu a sararru wanda ba su cin moriyar wannan wata. Ya Allah duk inda wani hanya na alkhairi yake, duk inda kake raba wani falala da rabo na alkhairi a cikin wannan wata Allah ka sa mu daga ciki. Allah muna roƙonka laihikan mu da kurakuran mu kuma ka yaje mana. Wanda jiya من سيهرم الله سبحانه وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه الله يكي غبا غبا da labari kan ni'ima da yake yi ga wanda suka mai da al'amari gare bayan matasan nan Allah ya ba mu labari wa idai tazattu muru ma ya'buduna min dunillah Allah ya ce ya su can yayin da suka ƙauracewa mutanensu da abin da mutanen suke bauta koma bayan Allah sai Allah ya ce fa'awu ilal kahaf sai suka tahi zuwa ga wannan kogo yanshur la kuma rabbukum suka ce muna da tabbas ubangijin mu zai yi wata muna daga rahama shi wa yuhayyi lakum min amrikum faqa kuma ubangijin ku zai datar da ku shirya akan wannan lamarin naku bayan sun shiga a cikin wannan kogo kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke tafa da rabna ala azalihim fil kafi sinina alada sai Allah yake ba mu labarin daga cikin irin alkhairan da yake ma bayan shi wanda suka mai da al'amarin shi zuwa gariya sai Allah ya ce wa tara shamsa idan fala'at Allah ya ce za ka ga rana idan ta bullo ta zawaru an kafihim ai tana karkace makogonsu za ta nemi ni ta bangaren dama wa idan karabat in kuma rana ta zo faduwa Allah yake cewa taqridu min za ta shimal tana karkace makogonsu ta bangaren hagu وهم في فجوة من الله سبحانه وتعالى كتوى الحالي كما سنة cikin wannan kogon ko suna tsake wannan kogon wanda kamar yadda babban malami Abdurrahman babban malamin alamatu usaini kenan nasirin sa'adi yake cewa wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin ni'ima ne da yi ma mutanen kogo ta ya kare su daga cutuwa daga zahir rana muna fahimta kamar yadda jiya muka yi bayanin cewa da za ka tsayawa tsawon rana na lokaci babu shakka akwai zahir rana wanda zai iya cutar da mutum ko to balle su Allah ya buga kwana ya sa kwana a cikin kunnuwansu kenan ba su san abin da suke ba irin wannan lokuta muna fahimta amma saboda sun mai da al'amarinsu ga Allah kaga suna kwanan ma Allah yana ba su yana ba su kari wanda da wannan ne malumai suke cewa daman kamar da hadisi ya zo ya yi bayani shi mutunan da ke kwana babu hukunci a kan shi muna fahimta mutunan da ke kwana akwai hukunci tattare da shi nesa a zinin kwana gaske haka yi kamar yanzu a tara ka cikin yiyin kwana ka ce na baka miliyan guda ta ba da ko ba ta ba da ba aha malai ce so kamar misali yanzu sai mutum ya ajiye hura yanzu kai cigi kwana sai ka halaba hular nan za ka biya wannan hular ko ba za ka biya ba me yasa babu biya bahaushe ya ce shari'a saɓanin hankali ana abinda malamai suka ce yanzu za a biya hurai shi ne ya zo ya aje ta kusa da kai ku ba da kyau shi ne ya aje hular kusa da kai kenan in shi ya aje horar kusa da kai ka sa kafa ka halbi ta cikin kwana to shi kenan ai shi ya kawo ta kusa da kai amma in kai ka je ka kwanta inda horar shi take to za ka biya ki an shiga saka ce ai kaga horar ka kwanta ai annan muhammad salam yake cewa an ɗauki alƙalamin kan mai kwana har sai ya yi sai ya farka shi ya sada abin da mutum ya cikin kwana to kai wasu abubuwa in ka zo su cikin kwana aka ce a yi an rubuta masu a rikon matsala ko ko ba haka ba e na mala ya ce buze mulki ne ya ce ya haura kuma ko ya ce mala na yan mulki na haura kuma sai na faɗo da sai na sun ɓulurce wuta kai ya ce sai na mallake ce talauci ne ce kai bai mulkin ba to kun ga wannan yana da gaskiya abin da ke nuna mana cewa in dai mutum ya maida al'amarin shi ga Allah to zai samu ni'ima daga Allah subhanahu wa ta'ala ta kowane bangare sai Allah ce zalika min ayatillah wannan wai yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala na mi na ba su kariya ta yadda ba su yi tsammani ba Allah ya ce man yahdillahu wa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida Allah ya ce ku sani kadai wanda yake shiryayye shi ne wanda Allah ya shirye da shi amma duk wanda ya bace ya sauka da saman kan hanyar Allah Allah ce ba zai taba samu wani wanda yake majibincin lamarin shi bane ko kuma wani wanda ni wanda zai shirye da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu shine malumai suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa mun ida a yawancin ko man yadin lahu fa huwa al-muhtad wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da shi ai je ina jin mai bayanin ayan nan ko za mu tashi fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa tahsabuhum aiqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasil Allah yake cewa wa tahsabuhum aiqazan ai da za ka leƙawa a cikin kogonsu kayaci wannan mutanen kwalke suke shi ne babban malami imamu kwabari yake cewa kala ahalun tafsir maluman tafsiri sai suka ce ai karat a ayyunuhun maftoha ai idanuwansu buɗe suke ha ya ce wa hun na'imuna alhali su kuma suna kwana ya ce faka zalika kana za iya sabuhun aiƙaza to saboda haka ne duk wanda ya leka ya je inda suke saye tunanin ne saye tunanin wannan matasan suna farke malumai suka ce wannan ma yana daga cikin alkhairi yana daga cikin kyauta da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu sai yadda a cikin kwanan ma sai da Allah ya tabbatar musu da wata siffa sai yadda inda zaka leka zaka cewa wannan mutanen ba kwana suke ba yace kuma wa humul qud alhali kuma suna kwana ne da za ka ganin su za ka ki wancan idan su bi ba kwana suke ba muna fahimta amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kwana suke Allah ya ce wa nuqallibuhum sannan Allah ya ci gaba da jishiye wannan matasan za ta yamini ta bangaren dama wa za ta shimal da kuma mi ta bangaren hagu wanda jiya ma na mun shi akwai maganganu da yawa na malaman tafsiri daga ibn abbas yake cewa ne Allah ta akul abdi luhum Allah yana jujuya su da da hagu saboda kar eh kasa ta cimi ta cinamo eh qala abu huraira malaika abu huraira yake kar lahu fi kulli am eh taqlibatan aku dukkan shekara ana jujuya su su biyu وقيل في كل سنة ماضى وستنتع بشكرة أنا فيها سسو قراني وقال مجاهد شكم مجاهدك يتوى في كل سبع سنين ماضى أدك شكرة سبعين الله أنا فيها سو دك دايما غنغنو أكي سيدة بند من كوين جزيب كثير أما باب واني دليلي ديزو شوى غا بشكرة فودو وتفودو شيء ساتي كل كذا ana jujjuya su shi dai Allah subhanahu wata'ala yake yi ya jujjuya su na malumai suke ta cewa to maluman wani mala'iku ne suka juya su Allah ne da kanshi ya aka yi nan ma Allah subhanahu wata'ala ya yi ya bar ma kanshi sani sai Allah yake cewa wa kalbuhum basutun zira'aihi bil wasi ga kuma karan su ya kahi kafuwan shi amin a bakin kogon wasu kace a a cikin kogon ta yadda shi ma kare in ka gan shi kake jira aiki a ce ar muna fahimta ya sa kai malumai suka ce wannan yana ƙara nuna tabbacin da cewa wannan mutanen walilai ne haɗaɗɗun Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda kadiba da suka shiga goban suka roƙi Allah Allah ya datar da su ya tsare su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu kwana bayan kwanan sai Allah ya ba su kariya daga rana bayan wannan sai Allah ya musu wani baiwa ta yadda in ka leko ka gansu ka ce kwalke suke sannan Allah ya ce muka rinka jujjuya su muna fahimta talla duka kyauta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah duk wanda yake kai shi zuwa ga Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muna fahimta ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wanda malumai tafsiri sun yi maganganu da dama ka abin da ya shahi wa kalbuhun ba su ɗin zira'aihi bilwasi dangance da mi dangance da kare wasu suna ƙoƙarin har sunan karen sai sun bayyana kamar yadda aka samu da dama daga cikin magabata wasu ma suna ƙoƙarin bayan karen har sunan matasan sai sun kawo amma babu wani nasi malamai suka ke kawai kiso shi ne isra'iliya ba wani nassi da ya zuce karan nan sunan shi kaza ko kuma su ashabul kafi sunan su kaza dan da akwai wani darasi a ciki da akwai wani abu da Allah yake so mu sani a ciki da Allah subhanahu wataala ya kawo mana ni ya kawo mana duka wannan sunayen baki daya to kun ga a nan sai Allah subhanahu ta'ala ya ambaci kare wanda za mu zauwa mu ji kamar yadda ke da kwai maganganun malumai kan cewa wannan yana nuna falala da ke da kwai cikin mutum ya zauna tare da mutanen kirki ke kalli kare fa kare mahi ƙasƙancin dabba a ce saboda ya zauna tare da mutanen Allah Allah ya ambace shi a cikin alkur'ani a cikin labarin ashabul kafi ba su guda ba to ina ga mu ɗan adam kamar yadda za mu zuwa mu yadda malumai suka yi bayani kan wannan a gulguje akwai masa'i wanda malumai sun tattauna ƙarƙashin wannan aya amma za mu ɗaukar ɗaya ko duce mu na daga ciki shi ne to gashi Allah ya ce wa kalbuhun ba su tsanzira a yi zuwa ce to menene hukuncin zama da kai muna fahimta kamar yadda da yake sananne akwai hadisi wanda ke da kai cikin bukhari da muslim wanda annan muhammad salam ya ce duk wanda ya aje kare a gidan shi din rana shakjur za a rinka ɗiban mai tsiraɗi ko kuma tsiraɗi biyu tsiraɗi ɗaya ko biyu a cikin labarai shi shafi jiwa inda ka aje kare gidan kamar dutse kuma da duk kullum za a rinka yin kammala da muna fahimta sai kuma akwai hadisi gaba wanda ya bayanin cewa ga wasu nau'ikan karnuka wanda ya halitta a yi amfani da su za mu kauce duka maganganun saboda lokaci karnuka wanda suka halitta su ne karnuka guda uku kare na kiwo da kare na gadi da kuma kare na farauta muna fahimta wanda kamar yadda wasu hadisai suka zo suka yi bayani wasu abubuwa makamantan wannan kenan babu laifi kan wa'annan karnuka amma irin wancan karnuka da wasu suke azawa ko saboda koshi ko saboda wasu da abubuwa makamantan su haka wanda hata karnukan da gadi ka je ka gani shi da malumai suke maganganu kansu sannan hallau akwai hadisin da annan muhammad salam ya yi bayani karara wanda yake cewa lallai mala'iku ba su shiga a cikin gidan da ke da kwai kare ko kuma mi ko kuma gunki ko kuma hoto muna fahimta amma da jiya muke bayani ko irin manya manya ɗan bari ki ta ya ɗauko hoton shi yana ɗan iska ya kahe a cikin gida ko yaran shi suka taso su rinka gani to dai inda ke da kai wannan kamar yadda ya zo kuma cewa lallai aljannu suna laɓewa a irin bayan wannan hotuna malaman rukaya suka ce mai aljani in ya cika kallon hoto ko kallon rubutu aljanin shi zai iya tashi shi yasa in ka kan safari batta na malam wahi in aka zo ruqiya daga cikin abubuwan da ake ana cire duk wani hoto kuna fahimta hatta irin kadir kadir din nan da ake sawa da cire su ake yi saboda ni shedanin zai iya hita daga nan ya tashi ya koma can wurin saboda mai mala'iku ba su shiga a cikin gidajen da ke da kwai irin wannan hoton hatta ina irin wannan sabulu da mata suke tsawa na ayatul kursi ko na kulhuwan lahu an tambayi malamai da dama sun ce ba daidai zai ba aka ce me yasa suka ce tsaye ba san gizo nan ba Allah ya saukar da su kuma ba a samu wanda ba ta suna yi haka nan ba in ka samu jahilai cikin mata suka ce suna sawa ne saboda kariya to kaga nan wata karamar laya ce wasu kai mai Allah ya ce ai a karanta koko ke kin zo kin kawo aikin kursi kin manna ga bango sannan nan kin sa a dogon jako a musu bai ka to wanne daga shi koko ba haka nan bane ba Allah ya shirye da to a gurguje kun ji min irin wannan karnuka shi yasa kamar yadda imam al-qurtubi ya kawo magana na ibn atiya wanda yake cewa baban shi ya bashi labarin cewa ya ji yana wa'azi wani malami yana wa'azi yana cewa duk wanda ya zamna tare da mutanen kirki to babu shakka albarka zai iya samun albarka ta wannan mutanen kirki saboda min ya ce kalli ga kare ha kare saboda ya zauna tare da mutanen kirki masu ambatan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya gayi karen na a cikin alkur'ani alkur'ani ba littafin wasa ba ne ba littafi ne mai girma amma kalli saboda karen nan ya zauna tare da mutanen kirki Allah ya ambace shi ba ma wuri guda to shine hallau imam al-qurtubi ya kawo wani hadisi na mutumin da ya zo ko da yana yana ganin annabi sallallahu ya soke ta mishi har rasulullah yaushe ne tashin kiyama yaushe ne tashin kiyama sai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to mi kai mu kiyama sanadi kai da kake tambayar kiyama mutumin sai yayi shiru mai ruwa ce kamar kace yayi sanyi kamar yayi tsoro sai ce ya rasulullah bin tanadar da kiyama yawan sallah ba ko yawan azumi ko yawan sadaka ba amma dai ni ina son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh sai ce walakin ni uhibbullah wa rasuluhu sai dai ni ina son Allah da manzon shi muna fahimta shi ka ji abin da ya bi kiyama tanadi ba ho bai sallah ba yana yi ba ho bai azumi da yana yi ba ho bai ya ce a'a bai yi mata tanadi da yawan sallah ba ita sallah ta farilla wannan ba a magana ai dole ce azumi na farilla ba a magana dole ne zakka in kana da hali dole ne muna fahimta to ayyuka na nafilfili sai ce sai dai shi ya san yana san Allah kaga anan za ka gane maganar da ake yi kullum cewa san Allah yana gaba da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da Allah ce walazina amanu ashan hubban lillah masu imani suna mi suna tsananin kauna Allah suna san Allah saman kan yadda suke san kowa to ana san Allah saman kan yadda ake san manzon Allah muna fahimta kaga su wannan manzon Allah ke gaban su amma sai da suka gabatar da Allah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah yake ce mishi fa anta ma'aman ahbabta kai ko kana tare da wanda kake so muna fahimta kenan da aljanna ne ai ku yayi mai kiyama babban tanadi ko to shine eh ya mamuni bayanin wannan wa fi riwayatin قال أنس بن مالك أول رواية أنس بن مالك كتوى فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعي بمتبخرين تكي با bayan farin cikin musulunci sai ce irin farin cikin na wannan rana da min da yake cewa min qaul nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam da magana manzo Allah da yake fa anta ma'aman ahabbta ai kai kana tare da wanda kake so Allah sai yake cewa ana uhibbullah ni kuma wallahi ina san Allah wa rasulihi ina san manzon shi wa Ababakar wa Umar kuma ina san Abubakar da Umar yake cewa fa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi amali ina fata ranar lahira Allah ya tada ni tare da annan Muhammad sallallahu da Abubakar da Umar ko da ko bi aiki irin nasu wannan hadisi abin da yake nuna ma shine wai san mutanen kirki alkhairi ban san kun fahimta ba tun da gashi har alkiyama Allah zai tara ka da wanda kake so da wanda yazo da kawai yana miki yana san annabi Muhammad sallallahu alaihi sai da yazo ga inda annabi tun kafin yazo inda annabi ke saboda kauna ya kasa hakura sai yazo tun daga ne sai yake kiran manzon Allah sahabbai suka mai tsace kai ta ya za a mutunan da kake so yau ka haɗu da shi annan Muhammad Salami ce mishi mutum yana tare da wanda yake so da kuma sahaba Annabi sallallahu alaihi ya Rasulullah bi yadda muke tare da kai muna jin dadi sai mutumin yanzu daga an busa kiyama shikenan babu babu kai annabi ya ce musu mutum yana tare da wanda yake so kaga wannan ke nuna soyayya ba abun ba abun wasa bane a cikin addini ko san Allah yana gaba sannan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi da Umar ko Umar Umar yace ma annabi sallam ai yana san kanshi yana san kaza yana san kaza annabi Muhammad sallam yace Umar har yanzu imaninka da tsora sai da Umar yace ya Rasulullah ina san ka saman kan yadda nake san kaina bayan soyayya Allah sai manzo Allah yace ma Umar yanzu imanin ka yake kage soyayya ba abun wasa bane shi yasa soyayya Allah soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tayi karamci a wurin mu shi yasa karamcin ganin girman su da biyayya ya yawaita a cikin mu yau wani mamman shi ta bashi umarni ya yi kallon girman umarnin saman kan da a ce mai ga umarnin Allah ga na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka nan bane ba yau wani sai ka karanta mai umarnin Allah sai matar shi ta ba shi nata umarni sai ya saba mana Allah ya bi na matar shi ko wani sakaran ma budurwar shi yake bin umarnin ta ya bar na Allah to ka gani amma soyayya ta gaskiya in dai kana son mutum ai shine za ka yi mishi biyayya saboda kawa ko to kaga wannan ke nuna mu gina zukatanmu mu gina zukatan wanda suke karkashin mu da hakikanin soyayya ta Allah muna fahimta da kuma soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da san duk wani mutanen kirki da inda kaga wani mutanen kirki ko to ka kaunace shi kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa ni ina son mutanen kirki ko da ko ba daga cikin su jaha yace ina fata shi ma ya samu albarka ya samu ceto daga wannan mutanen kirki ya ce amma na tsani mutanen banza ba ni ƙaunarsu ko da kuwa ni irin sana'an guda da su kani ba da kyau wai ko da kai mutunan banza ne to kaka so mutanen banza ko da kana aikata zunubi abin in dai shari'a ta ce laifi ne to kakka yi tsaye ka ce ala dole dole wannan zunubin naka sai ka kare sai ka nuna cewa a'a daidai ne a'a ya zama na in ma kana aikata laifin to ka kyamata muna fahimta ka kyamaci din ya aikata wannan laifin kaɗan daga cikin haɗarin da ke da kwai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ranar lahira zai tashi da tuta sau biya muna fahimta ya ce bayan shi kuma wasu tsirarin mutane za su tashi da wasu tutoci makaryata za su tashi kalashe shugabansu makaryaci munafikai ɗan yaudara maciya amana kowa muna fahimta to kaga kai din soyayya da kake manzo Allah ba ta gaskiya bace ba ba za ka tashi karshen shi amma wai muna ta magana soyayya maulidi shine soyayyar manzon Allah ra'atuhu fi ma amara yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya kan duk abin da ya muka umarni sannan ka gaskata duk labarin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sannan wajtinabu ma na anu ka kaurace ma duk wani abu da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace a kaurace ma ko yi hani kai wannan shine hakikarin soyayya ba ka ke kana san manzan Allah ba a gaba ba alamun manzan Allah ta tare da kai oh kamar yadda da yawa yanzu aka suke wani shi soyayya shi ta kare sai ranar maulidi kawai nan ne ranar da ake bar da soyayya to kaga wannan ba daidai bane ba shi musulmi kullum ana so ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan in uwa hallo yana daga cikin alkhairi na san mutanen kirki shine in kana gina mafiyanka cewa su so mutanen kirki za su rinka kwaikwayo daga gare su me ke sa yaro ya ɗauki sunan banza na wani mawaki ko wani mai filim ya ce sunan shi ne soyayya saboda ya ga wannan yanayin wasu aksiyon wanda suke birge shi haka ne suka ya ce kaya ma a siyo mai irin nawa ne kullum ma sai karkata ta irin yadda wancan yake sawa haka ne ko ba aka nan bane to kaga wannan ya nuna muna da karancin karantar da iyan mu mutanen kirki bahaushe ya ce in ka gana kwarai ya in ka gana banza ya tashi to na kwarai ne kwanta to an ce mene ne kowa ce mai kanwa ma ce a shigar ruwa balle mai gishiri ya ce a shigar ruwa balle mai mene ha? to wai ana nuna shi da yake da wancan kayan da za su lalacewa cikin ruwa balle kai da kake da abin da ruwa bai taɓawa mu da muke da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu da muke da sahabban manzo Allah irin su Abu Bakar irin su Umar mu da muke da tabi'ai mu da muke da malumai mutanen kirki ha bari in ba ku misalin wasu manya manyan malumai guda biyu da suka shahara wanda dukkaninsu sun ce soyayyen mutanen kirki ce ta taimaka musu kan wannan halin misali malam jafar Allah ya dan shi mishi rahama yace sauraron malam abba aiki na wani tafsiri ko suratul maryam ne ko ce sura yace ya sa mishi san tafsiri ya sa mai ya ƙara sa mai san alqur'ani da kuma tafsirin alqur'ani ha shi a lokacin shi malam abba aiki ma bai sani ba Malam Jafar ya ce daga lokacin nan ya ƙara ba da ba muhimmanci ilimi na tafsirin alkur'ani mai girma gaba. Sanyi da wai son wancan da ya ji tafsirin wancan bawan Allah da yake so. Ba sai ko fahimta To kaga me ya kai shi ga wannan san mutanen kirki. Mala Albani yace suna 11 ne. A cikin equality wanda yake misali wanga yake shi ne kirsiano ronaldo wancan ce shi ne rikiros wancan ce shi ne wini ya ce su shi kuma malaminsu kullum in ya zo sai ce malaminsu mala albani ya karantar da su hadisi ya ce maza a sun sarmi ya ce kaza ya ce shi kuma sai kalli wannan abokan nashi sai ce musu shi ne albani ya ce to yanzu da ya so albani wa ke da riba cikin shi da albani shi sosai kun fahimta ba kamar san shi da yake yi sai ya sa ya so abin da yake yi da daidai tun da mutumin kirki haka inda mawaki ne zai so irin barnar da yake yi ko sai ya shiga shi ma cikin hage na hadisi saboda an ce albani malama hadisi to kaga sai ka rinka baɗiyan ka tarihin mutanen kirki ka zaunar da su ka ba su labarin sahaba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kaga wani malami wanda yaran sun san shi mutanen kirki ne ka rinka musu misali da shi to in ka kaunaci mutanen kirki kai ne da riba sannan san mutanen kirki ibada ne Allah ya samu fahimta almuhimmin ya kawo nan shine kalla wai kare kare ya zauna tare da mutanen kirki Allah ya daga da rinjin shi saboda ya zauna tare da suwa tare da waliyai mutane zaɓaɓɓun Allah subhanahu wa ta'ala. To, kunga shi ne Imam Al-Furtubi yake cewa to ina ga mu ‘yan Adam, mu da Allah ya karama, mu da Allah ya madarija, to balle cikin ‘yan Adam in ba musulmi masu imani wanda suke ƙauna annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce to ina ga sun ƙara da ƙaunar mutanen kirki su wace irin falala da rabo za su tashi da shi kenan. Wai in kari yara ba ya samu wancan, to kai musulmi mabiyi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to kai wace ɗin daraja za ka samu ke. Kaga wannan ke nuna muna mu rage ni jin haushin juna da ni da bakin cikin juna. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ga karansu ya shinhuɗar da ƙahuwan jini a bakin wannan kogan. Allah ya ce, da za ka leƙa a cikin wannan kogon Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da ka hirgita da ka jiyo a hirgice Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala mulita minhum ruba da Allah ya cika ka da tsoron wannan mata saboda mi wannan ma aka ce yana daga cikin baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu suna kwana amma wai da za ka leƙawa Allah subhanahu wata'ala yake cewa kana leƙawa zaka firgita zaka ji tsoro zaka gudu daga wurin su saboda Allah zai cika ka da tsoron su wanda anan ma malumai suka yi ta maganganu cewa a to ai dan sun zama na dan sun zauna ne a cikin kogo gashin su yayi yawa akai wasu ta yi yawa da sauran su dai wanda duka wannan babu dalili akan wannan kamar yadda zamu zawa mu da kansu da suka tashi ba wani abu da ke nuna cewa sun samu canji daga halin da suka shiga saboda da kansu suke cewa halu kam da bisum ko qalu da bisna yawman aw ba'da yau kai ya wuce sun ne guda fuku yani tunda mun shiga da sai kashin mun to da marece kaga wannan ke nuna ai ba su samu wani canji ba a tsawon shekara 309 da suka yi duka Allah subhanahu wata'ala ya ya musu abin da yi musu tanadi na ni'ima wanda ma ba su yi tsammani ba to kaga wai saboda yadda suka yi imani da Allah saboda yadda suka maida al'amuransu ga Allah suka roki Allah suna kwanan Allah ya ce in ka leko ka ce hulke suke sannan da za ka leka a cikin kogonsu Allah ya ce da ka cika da tsoronsu da ka ruga saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi zai cika ka da tsoron wannan matasa shi yasa in kai imani da Allah kai imani da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai kallon akwai wani abu da zai iya tada ma hankali a wannan rayuwar matakar ba abin da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi annabin ba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ƴan uwa Allah yana ci gaba da bada labarin wannan matasa kun ga anan dai ga abubuwa da dama Allah subhanahu wata'ala ya yi musu a matsayinsu na bayin shi wanda suka mai da al'amarinsu gare shi a matsayinsu na kumaru yara matasa kalla irin ƙoƙarin da suka yi wa addini mu kuma yanzu matasanmu sai dai Allah ya kyauta da kaji suna ɗaga murya harkar baluci ko ba haka nan ba ne ba harka addini bai da matasa ba amma kalla wannan matasan da kaji suna daga murya daga kaga matasa sun yi taro to taron wani mawaki ne ya zo ko wata mawakiya ko kuma taron kokowa sai yan kaɗan daga cikin su zaka gani suna karuwa a wurin lamarin da ya shahi addini kaga wannan ke yin al'ummar mu tana fuskantar kalubale da matsaloli da dama zuwa gaba wannan matasan ne za su harkarwa siyiran filasan duka wannan tsohin da ake gani yanzu to matashin da ya kasar gandi minit yana kallon balo sannan yin fili da caesar yana garama kan wannan bala a ko yesu a sandugar yana garama kan wannan bala da allah wannan mai kake tsammani daga gare shi na harko dai balan da yake kallo wanda suke balan ba su ma san da shi ko ko ba haka bane ba sannan ya yi asarar lokacin shi ya saba ma allah sannan har ya zo yana jayayya da wani ɗan uwanshi musulmi har yana ƙin ɗan uwanshi musulmi kan abun banza abun wahi wanda ke wanda ke balan mashi watakila yana kallon leda leda da ke cikin shara ta shi ka kima a wani yau ka zo ka ga masallaci zinar da aka ce an sa balo balan nan ta yi dare da lokacin sallah ana sallar ne sallah za ka ga mutane suna hita kayan yiwu aljanna ce ake raba sai ka ji an ce ma balo ce aiki su wani irin lalace ne wannan ke nuna kuma uwaye wallahi su ƙara tashi sai kan tarbiyyar iyansu kanka yadda yaron ka ya taso da son wasu mutanen banza ka yi ƙoƙari ka tusa mai ƙaunar mutanen kirki in ba haka nan ba zai taso ka ji ana ce mai carlos ka sa mai abubakar ko kuma haka nan ba ne ba zai taso ka ji ana ce mai wili ka sa mishi umar za ka same sunan kirki sunan daraja amma saboda baka karantar da shi suwaye masu wannan sunan ba sai ya je kalli wasu sai ce shi ne su akwai wata da take ce mana a france wani yaro ne ko a makaranta su ne ko a ina ake musu tarihin umar yanzu shi yaron nan daga iya je gida sai ce shi shi ne umar kun gani tarihi yana tasiri kwarai ga yara kanana shi daga ayan sai ce a shi shi ne umar saboda an ba shi labarin umar ya ga akwai abin so abin kauna a tarihin umar to yanzu wannan yaron ganin ka zai zama rago a za a ce mai umar jari ne za ka da goni ya gashi yana kokarin ya raba shi ko kowa haka ba ta amma yanzu kun bar yaran haka nan shi yasa saboda shigantaka ku firma daga an yi sai tantsaki ne ko ba haka nan bane ba sai an ruga a kan ko shi saboda sakara sakara ne shi to sai Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da bada labarin wannan matasan sai yake cewa wa kazalika ba'athnahu Allah yake ai a haka ne muka tayar da wannan matasan liyatasaalu bainahum dan su rinka tambayar junansu qala a'ilun minhum sai ɗaya daga cikin su yake cewa kam labistu wai zaman ma'anan mun dari kwana nawa qalu sai ɗaya daga cikinsu yake cewa labisna yauman au ba'a da yau amma yini ne muka yi ko kuma kwana guda ƙwalu sai suka ce rabbukum a'lamu bima labistum kai Allah ne kadai ya san adadin kwanakan da muka yi a nan gurin sai suka ce ni yanzu fa ba'athu ahadakum bi warqikum hadhihi ila al-madinati la haka yanzu ba bari mu aiki ɗaya daga cikin mu ya shiga zuwa Madina zuwa garin wannan namu falyanzu sai ya diba ayyuha azka fa'ama wani abinci ne wanda yake mai kyau kuma mai tsarki falyatukun bi rizqin minhu sai ya je ya siyo mana abinci daga wannan kuɗin da muka bashi wal yatalattaf sannan ya tahi a sannu sannu ya lallaba wala yushiranna bikum ahada kada ya kuskura in ya in ya shiga gari a gane mu ne saboda ni ai kogo suka shiga suka labe ko to yanzu kaga a kogon har suna tunanin sun yi kwana ɗaya ko koyi ne ne suka yi amma Allah yake shekara 309 suka yi kuma da suka tashi sai Allah bai sa musu wani abu da za su gane cewa sun wani shekaru mai yawa ba yadda dai suka kwanta haka Allah ya tayar da su Allahu akbar kamar yadda zamu zo mu ji sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa kamar haka ne fa da ya tayar da su yake nuna mana shi Allah shi ke da ikon ya tayar da mutum bayan ya mutu. Malamai suka ce ba karamar daraja ba ce ba karamin imani wani ba, ka samu yakini cewa bayan ka mutu Allah zai tada ka. Ceto mutum in annabi Ibrahim yake cewa rabbi arimi kaifa tuhil mota annabi ibrahim yake cewa Allah ka gwada mani yanzu ka tayar da matacce bayan ya mutu Allah ya ce a walam tu'min annabi ibrahim ba kai imani bane ba qala bala ya ce Allah na yi imani walakin li yatma inna qalbi sai dai ina son zuciyata ta ƙara nutsuwa da cewa Allah kai mai iko ne ba wani ya zama baka da iko to kai kuma an karanta ma aya an karanta ma hadisi kai ka samu cikakken yakini cewa tabbas in ka mutu Allah zai tayar da kai ba kalaman daraja ba kuma duk wanda ya rike wannan aran shi zaka ga yana kokarin shirin zuwa lahira shine zai rinka kiyaye wasu abubuwa wanda musulunci bai yarda da su ba amma duk wanda ya kaura kai fa in ka kallaye da muke rayuwa kamar da Allah ya ce ha antum haula'i yubbun al'adilata wa yadruna wara'ahum yawman thaqila Allah ya ce wa'annan mutanen sun kauracewa eh yuhibbun al'adilata suna son gaggawa wa yadruna wara'ahum yawman thaqila Allah ya ce sun mance da wani ne mai nauyi wani ne wanda ke da kai tashin hankali da bala'i shine tashin alkiyama wani wuri Allah ce bar tausirin alhayatar duniya ainihi ta rayuwar duniya akan ta lahira wal akhiratu khairun wa abqa amma Allah ya ce ku sani rayuwar nan ta lahira ita kadai ce take da tabbas amma da Allah ka tambayi kanka yanzu wani gida ka yi imani da shi wancan ko wannan ba sai ka bada amsa ba ka tambayi kanka ka yi makanka hisabi tsakaninka da Allah ina hankalinka ya kwantawa sai ka ce to na yayi kwantawa to sai ka yi shiri na zuwa can tunda babu makawa sai ka tsaye shi yasa annabi yake wanda yake kowa hankali shine wanda yake tana mutuwa kuma duk mutum da ke tana mutuwa mutuwa ba ka zo mishi sai ya shirya sai lokacin da ya shiga wani abu sai ya tana wa yanzu mutuwa ta iya talla shi a wannan wuri zai iya masu imani za ka gada damarsu in sun zo kwanci suna kwanci ne wanda ba su tunanin tashi shi sa in suka zo suna gyara kwanciyar tasu saboda mi da su sani ba ko da su za a yi ko ba da su za a yi shi yasa in ka zo kanki sai ka ce bismika allahumma amutu wa ahaya amma kana kana koko kuma in Allah ya tsara ka sai ka ce mi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana to kai dai ka san tun da kana kwana kana tashi akwai ranar da baka tashi to ka san wace rana ce wallahi zai iya yi wa yau ne cikin mu wani in ya kwanta bai tashi shi kenan sai dai a rinka labari to tsakani da Allah ji wannan yau ni kai wanda kake tunani in ka mutu Allah zai ma rahama ta dalilin shi ko ku sai gulma ko ku sai sauraron waka ko ko sai kwana ni kai ka tambaye kanka wai yanzu amanar da Allah ya damka a hannunka ka sauke ta in ka mutu yau a matsayinka na matashi ko a matsayinka na magidanci to in ba ka sauke ba ka san kana da yanzu amma ba mu sani ba an jima muna da ita ko babu da ita sai ka yi sai ka yi kokari ka gyara saboda in dai ka yarda cewa in ka mutu za a tada ka kuma kai da kanka ka san in an tada ka hisabi ne za a yi ma sai ka yi shiri ka yawaita ayyukan alkhairi domin ka sami hisabi hisabi mai sauki amma in dai ka biya ma duniya Allah ya ce a duniya mal'unatun hadisa annabi sallallahu alaihi ce duniya baki ɗayan ta cinanniya ce Allah ya tsine mutu albarka banda masallatayya da inda ake ambata Allah. To meye ka abin da yake Allah ya tsine me zaka ta wahalar da kanka? Ba an ce kaka tashi ka nemi halale ka ba kamar da zamu zamu ji da nan yake summa ba asnahu da Allah yake ba da labari ai da kudin su suka aika a siyo musu abinci ko kuma suka ce abincin ma a nemo musu mai rai da lafiya. To amma ka rinka tunanin cewa wannan sallar da kai ta azahar ba lallai ka ga la'asar ba la'asar inda kai ba lallai kai magariba ba saboda duk yadda za a yi sai an samu a wani yini in dai ka mutu ainihin kayi wasu sallar ne ba kai wasu sallolin ba to saboda haka ne sallar da ka zo yi ka kyautata ta zai iya yi wa ita ce sallah ta ƙarshe daga ita wallahi yanzu nawa za ka samu a wanda wannan sallar tarawih ita ce ta ƙarshe wallahi shi ke nan sun gida to kare in sun kyautata ya rage nasu in ba su kyautata ba ya rage nasu tun da gari mama hammamu wallahi ya kamata duka masu tarawih nan kowa yi tsoron Allah tsakanin da Allah wani sallin nan muna yin ta yadda Allah ya ce ayyuta muna yin ta yadda manzo Allah ya ce ayi ko ko ne gurin mu shafshaf ne mu gida ko ko ba haka nan bane ba ya kamata kai maka kai sabi bayan an sallar da sallar ka tsaya ka tambaye kanka wai yanzu sallar nan kai da kanka in an ce ka yi nufi tsakani da Allah nau za ka ba kanka akwai sallar da wallahi kai da kanka duk sallar ka bayan an gama ta in an ce ka yi nufi wallahi baka isa ka ba kanka koyin ba to ranar lahira aka yi ma Allah zai ma zai ce ma ikara a kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka ne ya ishe ka kai maka kai hisabi kawai wa kullu insanin alzammahu qa'irahu fi unqi Allah yake kowanne mutum mana ta mai na'ura na al-sirima wa nahshuruhu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah ya tira hannun lahira za a hibbota ne a matsayin littafi ya qara kitabaka Allah yake ka karanta kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ya ishe ka kai makan kai hisabi Allah yake marida da fa inna ma ya atali li nafsi wanda ka ga shi dai Allah yake ya tursa ta kai shi ne sai ya ba abin da Allah yake so wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha Allah yake wanda ka ga ya bace shi ya bi san ran shi ne san ran shi kawai ya fita mishi yanzu akwai wanda bai san kallon balo babu kyau ba akwai wanda bai san tsaron waka babu kyau ba akwai wanda bai san kallon filin babu kyau ba akwai wanda bai san zagi babu kyau ba a aidin muna yi kaga wa man zallafa inna ma yadullu alaiha Allah ya ce wala tajid wazira ta wazira ukra wa ma kunna mu'azzibina hatta naba asa rasulullah Allah ya ce ba wanda za mu ma hisabi sai mun tabbatar da ɗan aiki saƙon ya ji mishi sai mun tabbatar da amma wa'azi an ce kaza da kyau kaza ba shi yasa wa'azi daga ciki illa shi kenan me illa shi ne malam ke cewa idan kun talata da rifa tulkar musiba har in baka sani ba hoto bala'i zama da jahilci ya ce wa in tazari in kuma kai ne mai ilimin ka sani sai ce bal musiba za a azami yanzu kuma bala'in ke karuwa to can wurin kana ta holewarka wa'azi bai zuwa ba ka san haramun ba to yanzu ka san haramun ne kuma kana kallon kai ka saba da wannan ta'asir sai in Allah bai kama ka da laifi baka sani ba to yanzu ha haka ne ko ba haka nan bane ba shi ne damar shi wa'azi ana yin shi ne don ya zama na hujja gare ka ko hujja a kanka damar aikin wa'azi a gaya ma ko ka amsa ko kuma ka yi dariya ko ka amsa ko ka yi wace da shi amma ka san za ka na dama shi yasa daga an roƙo mutum za a ji hannama sai Allah ce alam ya atikum da ne wa'azi bai zo muku ba mai gargaɗi bai zo muku ba ba an gaya macin hanci babu kyau ba ba an gaya mata wani ma'auni babu kyau ba ba an gaya ma ƙarya cin amana duka babu kyau ba ba an gaya ma rina iyaye babu kyau ba ƙalubala ɗin ja a na nazirin wallahi allah mai wa'azi ya zo mana fakar zabana muka ƙarya tsalle shi ƙwaƙulla ma na zalallahu mu shai muka ce wa'ancan ku kyale su kawai haɓa ‘yan tsanani ne sai na mutane duniya ai ba komai bace ba Allah ya ce mala'iku ai jahannama da su Allah ka kasa ko ɗaya da cikin Allah ka nisan ta mu daga wuta nisan da yake da tsakanin gabas da yamma saboda ni Allah ya ce duk wanda aka nisan ta shi bai ga wuta babu shakka shi ya rabauta rabauta cikakken rabauta amma duk wanda ya shiga wuta ƙarshen wulaƙanci kenan Allah ka kasa mu daga ciki shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi isra'ila ya je can saman na yi gano da ya ga tanadin da Allah ya yi na aljanna sai ce Allah daman duk duniya akwai wanda ba zai shiga wannan aljanna ba saboda manzo Allah sallallahu ya ga irin alkhairin da Allah ya yi tanadi ga al'umma ya ga wuta annabi yake bin taba ganin bala'i ba bin taba ganin tashin hankali ba bin taba ganin mugu abu irin wata jahannama ya ce Allah wa zai yarda ya shiga cikin wannan tashin hankali da annabi ya ga wuta sai ya ga Allah ya kewaye zuciya da wuta da abubuwan da zuciya take so aljanna kuma Allah ya kewaye ta da abin da zuciya ba ta so zuciya tana da sa zai inna nafsa al'amaratu bi so zuciya tana umartar mai ita da saban Allah annabi ce Allah ina tsoron arasa wanda zai shiga wannan aljanna kun san ya za a hisabi ina ji sai an tara mutum dubu ɗaya ko miliyan ɗaya sannan a ɗauki ɗaɗe ta ka ta yi aljanna nan san ka tarbe da zafa a yi wuta eh shi yasa kai ga mutanen da aljanna da gaske suke neman ta ba mu bane yanzu muke tunanin aljanna tiraji ne za a yi kawai an ɗauko ga shi kenan koko to ko kunu dai ana rabawa a yi balle aljanna da annabi ya ga jahannama ya ce Allah ina tsoron kowa sai ya shige ta saboda yadda aka kewaye ta da abin da zuciya ke so shi yasa wani hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya sujul mu'min duniya gidan kaso ne ga mai imani aljanna ce kuma ga kafiri duk da abubuwa nan kana kallo duk mutane sun shiga shiga sai a ce amma kai Allah ya haramta ke yanzu malam ko da dan tiyan shishan nan baka da dama ka dan dauko ka Allah ko da mutuwa amma ce wallahi Allah ya hana to malam irin yan mataran da muke gani kowa na yi ba saboda mu dai muna da niyya ya halitta in dan samu wata in ayye zuwa gaba mun sa abin da Allah zai ba Allahu akbar Allah ya samu cika da imani to kun ga jahannama annabi ce Allah ya iya tattalin bala'i annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa jahannama tana da reshe guda 70 reshe tana da makama ɗaiɗaya hasuwa sandibil dare shula annabi ya ce mala'ika dubu saba'in ke rike da shi mala'ikun Allah akwai wanda duniya ta mishi kaɗan ya yamfa akwai wanda bai iya buɗe hukun shi a nan amma suna rike da wannan wutai Allah ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa waje a yau da izin bi jahanna ubangijinka zai zo da mala'iku sahu sahu kamar yadda sha Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul naba yake cewa yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba akwai wata aya ta yi wannan ha a mutai dai ba nan ba to mutai waje a rabuka wani malaku saffan saffa ubangijinka zai zo da mala'iku sahu-sahu Allah ya ce waje a yau mai izin ranar nan Allah ya ce jahannaman ma za a zo da ita to shi ne annabi yake ba da labarin mala'ikun da za su tahowa da ita ya ce mala'iku kai yanzu a mala'ika dubu saba'in so dubu saba'in duk kote guda mala'ika akwai tana da makama wurin dubu saba'in sannan duk makama guda mala'ika dubu saba'in ke rike da ita na mara albani ya ce wannan kalkilatar ce masu scientific ba kowace kalkilatar za ta iya kalkilan suwasan dimin suwasan dimin ba wai kun san dimmi ne ne nan annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace jahannaman nan neman kumce mu malaikun nan take da tai wani wani ihu ta wani girgiza malam ta ga mutanen banza Allah ka samu da ciki annabi yace ba dan sun rike ta ba da kahi hisabi sai ta cinye da abin da ke da kwayoyin kiyama to kuma wai mutane ne take jira da aljannu wanda suka bijire ma Allah shi sa Allah yake ranar lahira zamu ce mu jahannama halim tala'ati shinkin koshi wa taqulu hal min mazid tace Allah akwai ƙari ne to kalli wutar da take neman kurce mu wannan dan ƙara dan ƙaran mala'iku a ce kuma mutum za a sawa ciki shi sa Allah ce la ya mutu fiha wa la ya haya shi yasa Allah ya tsare mu da jahannama duk abin da zai kai mu ta Allah ka ƙara nisanta mu da shi ya Allah duk ka ba mu aljanna da duk abin da zai kai mu hanyar shiga aljanna za mu saurara wa nan abin da muka karanta da daidai ko akwai sauran lokaci Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yaje mana baki daya Allah muna roƙonka ka ba mu aljannatul firdausi Allah muna roƙonka ka tsare mu daga wuta Allah muna roƙonka ka ba mu aljanna da duk ayyukan da za su sa mu samu aljanna Allah ko ba mu so ka tarsasa mu sai mun yi su ya Allah muna roƙonka ka nisanta mu daga wuta da duk ayyukan da za su sa mu je ga wuta ko da zuciyoyin mu suna so sai mun yi su Allah muna roƙonka ka sa dukkaninmu nan babu dan wuta a cikinmu Allah muna roƙonka ka gafarta mu iyayenmu da malumanmu da sauran al'ummar musulmi baki daya ya Allah ka lullube su da rahamarka ya Allah ka yaye musu laifukan su da kurakuran su ya Allah ayyukan da suka yi na alkhairi ka karba daga gare su ya Allah muna roƙo mu ma ka kyautata namu ƙarshen dukkanin mu nan muna da buƙatoci mabambanta Allah ka san mu ka san buƙatocin mu ya Allah ka biya mana ya Allah ka raha mana asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da duk sharrin abin da ka halitta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh